بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة النساء الله يقول ولأضلنهم ولأضلنهم ولآمرنهم فلا يبطكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد كسر كسرانا مبينا ubangiji maɗaukakin sarki ya ce za mu wurga a cikin zukatansu shi ne wala umanniyan nahum wala udillan nahum anil haƙƙi bil waswasati za mu ɓatar da su mu sanya musu waswasi a cikin zukatansu wala umarniyan nahun sannan kuma za mu sanya musu a cikin zukatansu shi ne ɗular hayati san tsawon wato rayuwa dogon kwana wa Allah ba asa wala hisaba kuma su kudirce a cikin zukatansu babu tashin alkiyama babu hisabi wal'amuran da sannan za mu umarce su fala yubatti kunna adanal an'ami ko an yadda anna adanal al'ami suna wanke wato kunnuwa na dabbobi na ni'ima kuma Allah ce sun aikata ka qadfu ila bizalika sun aikata ka wal amrunhum fala yughayyirunna khalqallah sannan kuma za mu sa umarni mu umarce su ba za su iya canja addinin Allah ba bil kufri da kafirci wa ihlahu ma harrama Allah wa tahrima ma uhilla su haramta abinda ubangiji madaukakin sarki ya halasta su halasta abinda ubangiji madaukakin sarki ya haramta wato umarni ne wannan na Allah zai hurga a cikin zukatansu wa man yattaki shaytana waliyan duk wanda ya riki shaytan masoyi min dunillahi koma bayan ubangiji faqad kusira kusiranan mubinan haqiqa ya taɓe taɓewa mabayyani limasirihi ilan narin mu'abbadati saboda in ya mutu zai shiga wuta in ya shiga wutan kuma zai tabbata a cikinta sai ya ce ni يعظهم ويمنيهم يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا يعظهم شيطان ينمس القول يقول الأمر cewa za ku yi tsawon kwana karku damu ku yi ta shagala karku bi Allah karku yi ibada karku yi istighfari karku yi salatin annabi karku yi zikirin Allah waimannihim sannan kuma yana wato sa su buri ko na samun abubuwan duniya nailal amani fi duniya wa Allah da asa wala jaza'a a samu buri mai yawa sannan ana kwadaita musu shedan na kwadaita musu babu tashin kiyama sannan kuma babu sakamako wato ma'ana sakamako ƙarya ne wa ma yaduhu shaytanu bizalika ubangije ce ba komai shaytan ke musu wato alƙawari da shi ba illa gururan sai dai ƙarya rudi ne kawai baɗilan na ƙarya wanda duk abin da yake musu alƙawari da shi ai abin ma babu shi sau da haka za a zo lokacin da komai ɗin zai ƙare babu komai sai Allah sai ce mu أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها مهيسا أولئك الموصوفون بما ذكر waɗancan da aka yi magana da su a kan wannan siffofi da shaidan yake kiransu yake yaudararsu yake rudinsu ula'ika ma'awahun jahannama waɗannan su ne ‘yan wuta wala yajiduna anha mahisan ba su isa su kauce ba laisa halaha ma'adilan ba a kaucewa sai sun shiga cikinta na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأندسك أيكة وأندسك إيمان سنسك أيكة أيكي نجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ana ce da sannu za mu sanya su cikin aljanna aljannan nan ƙorama tana gudu a ƙarƙashin katangun aljanna khalidi na fiha in sun shiga cikin aljanna za su dawwama a cikin aljannar ko wa'adan lahi haƙƙan wannan alƙawari ne na Allah na gaskiya an wa'adahum wallahu zalika wa'adan wa haqqahu haqqan wa'adahum Allah zalika wa'adan wa haqqahu haqqan wato ba wata rana da za a yi a ce wannan alƙawarin ya tashi ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ba za a mutu ba ba za a tashi ƙiyama ba ba za a yi hisabi ba ba za a shiga aljanna ba ba wani rana da za a samu wannan matsalar Allah ya riga ya gama inna Allah la yukhlifu al-mi'ada so haka yace wa'adan lahi haqqan wannan alkawari ne na Allah na gaskiya waman asdaqu min Allah qilan ai la ahada asdaqu min Allah qila ba wanda yafi Allah yin magana ta gaskiya to da shi ubangiji shi sunansa haƙu shine gaskiyar ai ba wai wanda zai sa shi gaskiyar a'a shi ubangiji sunansa haƙu shi shine gaskiyar sanan ubangiji la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun bai gangadi balle ya bacci balle a ce ai yayi bacci ya manta a'a ba wannan lokacin saboda huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu so da haka shi ubangiji shine farko amma ba shi da farko sannan shi ne karshe kuma sannan ba shi da karshe komai ubangiji shi ya fara shi sannan kuma komai ubangiji zai ga karshen shi don haka wannan alkawari ba zai taɓa tashi ba ba wani dalili da zai zo ya sa wannan abin ya tashi ubangiji ba zai taɓa tasan shi ba na'am ليس بأمانيكم ولا أماني أهل كثيرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا wato wani lokaci su musulmai suna gawa ahlul kitabi cewa annabinmu shine annabin ƙarshen zamani huwa katumul anbiya'i shine cikamakin annabawa ga baki ɗayansu kuma littafinmu alƙur'ani ya fi sauran littattafanku ga baki ɗaya sannan wani hannu mu nan mun yi imani da littattafanku amma ku ba ku yi imani da littafinmu ba saboda haka mu mun fi na gaba-gaba a wajen Allah a kanku su kuma sai suna gaya musu su kuma ahalul kitabi a'a littafinmu ya riga littafinku zuwa attaura injila zabura ai sun riga alkur'ani kuma annabinmu ya riga annabinku zuwa to shine Allah ya saukar da wannan aya ce duk ku daina wannan alfaharin ليس الأمر منودا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب wannan duka hure-huren da cika baki da wannan ya ce ka za'a ku dakata duka da wannan ko barbil amal salih duk ku tabi ku yi aiki mai kyau wa man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki yujza bihi za a saka mishi irin wannan kwatankwacin aikin da irin shi za a saka mishi imma fil akirati aw fid dunya ko a lahira Allah ya jinkirta mishi ko kuma a nan duniya ko bil bala'i wal mihan a jarabce shi da wata jarabawa wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasiran ba zai samu wani makoyi daga wanda zai tseratar da shi ba ya kange shi ya hana ya yi mummunan aiki bai tuba ba ba wanda zai hana ubangiji ya masa azaba amma an yi mummunan aiki aka tuba wattabi sayyi'ati hasanatan muha an yi mummunan aiki sai a biya shi da kyakkyawan aiki sai kyakkyawan aikin ya shafe shi na'am ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شفيعا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل شيئا من الصالحات duk wanda ya aikata wani aiki sai an koya ya kankantar aikin yake min zakarin au unsa kyakkyawan aiki koya aikin yake halin kasancewar mutum namiji ne ko mace ce wa huwa mu'minun alhalin yana kasancewarsa mumini فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا wannan dan aljanna ne ko kuma ita ‘yar aljanna ce ita ba za a tauye musu daidai da dan balle ba ba za a tauye musu ba kowa ya aikin yake man amila salihatin fali nafsihi wa man asaha falaiha duk yadda aiki yake wa man ya'mal misqala zarratin khayran yarahu ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كويا أيكين يكي نعم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا
ومن أحسن دينا ممن أسلم لله وجهه لله وهو موسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم قليلا ومن أحسن دينا أي لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه ba wanda ya zamanto wato ya kyautata addininsa ko kamar wanda ya miƙa wuyansa gaba ɗaya zuwa ga Allah total submission kenan in ƙada wa akhlasa amalahu ya miƙa wa Allah ya imani da shi sannan ya kyautata aiki da tauhidi a cikin aikin da imani ka kulle a cikin zuciyarka lalle Allah shi kaɗai kake bautawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu wanda ya kai shi cikin halittun Allah gaba ɗaya kaf bacin Allah daga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saura kuma duk su biyo baya sannan ka yarda akwai annabawan Allah gaskiya ne su mursalai ulul azmi min rusuli da sauran annabawa ga baki ɗaya dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu baka ƙaryata kowa ba duk kayi imani da su ko a lillahi kenan zuwa ga Allah aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun sannan ya zamanto muhsini mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku ihsani wannan shine abinda mala'ika jibrilu ya zo ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutanen makka yanzu duniya gaba ɗaya take ji ma huwa na islam ma huwa na imani ma hiya na ihsan to ƙarshe shi ne mataki na ƙarshe an ta'abu da laha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi ne mataki na ƙarshe na ihsani ka sani cewa shi Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah yana tare da ku da yana ko rana safiya ne ko marece kai ɗaya ne ko ku biyu ne kai dai ka ƙudurce cikin zuciyarka Allah yana tare da kai wannan ko baya samuwa sai an samu kyakkyawan addini da kyakkyawar tarbiyya a wajen malamai mutanen kirki waɗanda za su nuna maka hanyar Allah ta gaskiya ko wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan suna zaune a gaban annabi ka anna wato fi ru'usu himuddiyur kamar tsuntsu ne a kansu kai ka ce tashi tsuntsun sai tsuntsun ya tashi ko da kare motsi sai tsuntsun ya tashi saboda tsabar nutsuwa za su nutsu su kyau su kwar sau da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma allah ya yi wani ya ja kunni ya ce ya wallazina amanu la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabiyyi har yanzu ba a goge wannan ayar ba yanzu haka in ka tafi madina za ka ganta a rubuce a saman inda annabi alaihi salatu wasalam yake kwanci ya yi wallazina amanu la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabiyyi wannan na nuna maka hurmatahu hayyan ka hurmatahu mayyitan yadda alfarmashi take a shekaran jiya da jiya haka take a yau da gobe da jibi da gata babu ranar da wannan alfarma za ta sauka har masu masu gadin gurin in ka zo ba ka yi hayaniya sai su maka hajji ikra sai su nuna ma wannan sai karanta ta ka gani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi so da haka sai da sun sun sunkuya sun yi kyau saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam to mataki na ukun nan shine mai wahala a wajen mutane musulunci musulmai na da yawa imani to sun ma'amanu sun makafaru ko ana shiga ana fita ana shiga ana fita an gode wa Allah to amma mataki na uku muhsinun mataki ne wanda yake da ka ga mutum wajen isa matuƙa wajen kyautatawa da sanin Allah da imani da Allah da bin Allah shi kenan kawai tarahum sukutan wal maqamu mushiru واتبع ملة إبراهيم حنيفا يقوم بحنير النبي إبراهيم وما النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلمين مؤمنين محسنين شدوا ونم متاكين سيدي حدث كما يبدو يغنغر إذوا كان باين الله domin an ba shi tallar gunki sai ce wa zai sai abin da ba zai amfane shi ba da Allah wa ya gaya annabi Ibrahim gunki bai da amfani Allah Allah ne ya gaya mishi so da a lokacin a inda suke bautar gunkin ake yi ga baki daya kowa bautar gunki yake yi amma shi da aka ɗauki gunkin bayan wafatin baban shi mahaifinsa ya rasu yana cikin ƙananan shekaru cikin jiki da jini ya koma reno a wajen ɗan uwan mahaifinsa saboda haka sai na ɗora mishi tallar gunki amma saboda girmamawa da ladabi bai taɓa cewa ba zai ɗauki tallar gunkin ba amma fa yana gaya mutane ga dai gunkin ga shi kuma ina talla amma wa zai sai abin da ba zai amfane shi ba hanifan shi annabi ibrahim مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم النبي إبراهيم الدين da yake kai addini ne tafarkin Allah wanda ke shiryar da mutum zuwa ga saduwa da Allah shi ne addinin da annabi Ibrahim yake kai domin ba Ibrahim wattakaza Allah wa Ibrahim qalilan ubangiji ya riƙe annabi Ibrahim badadinsa safiyan khalisal mahabbati lahu akwai soyayya mai tsanani tsakanin annabi ibrahim da allah saboda soyayya ce ma annabi ibrahim wata rana ya ce allah rabbi arini kaifa tuhiyil mauta salata ibrahim awalan tu'umin sai ce walakin bala walakin liyaɗima illa ƙalbi ya ce allah na yi imani amma ina so ne zuciyata ta ƙara nutsuwa akan nutsuwa abinda nake so ka nuna min ya kake raya matacce kaga in ba soyayya ba ana zama kurin har kawai ce nuna min ya mutum yake mutuwa ya mutum yake tashi sai Allah ce to shikenan ba komai bari mu nuna maka fakus arba'atan min ad-dayr fasurhunna ilayka ثم اجعل على كل آه جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا sai shi kenan sai ce to kana so ka gaya muke raya matattu to anan sai Allah ya yi Allah shi sai Allah ya ba annabi Ibrahim ban mamaki kasan ubangiji akwai ban mamaki yanzu nan ya juya abin da ba zai yiwu ba ya mai da shi zai yiwu ya juya abin da zai yiwu ya kuma hana abin ya yiwu Allah kenan kana bayanka abin ba zai yiwu ba amma shi kuma a gurin ubangiji ai ma ya yiwu an riga an gama shi sai ce fakuz arba'atan min at-tayr wattakaza Allah ibrahim qalilan fakuz arba'atan min at-tayr yace to Ibrahim yace na'am ya ce kamo tsuntsaye guda hudu amma tsuntsun da za ka kama ba tattabara duka ba ba kurciya dukanta ba a'a kamo tsuntsayen da suka fi wahala a cikin tsuntsaye sai ce ya kamo fa kaza huraban wa dikan wa ɗawusan wa nasiran wayannan tsuntsaye tsuntsaye da duka masu ban mamaki sai ce to kamo zakara kamo mikiya shahu kamo shi kamo hankaka sannan kuma ka kamo teku ka san teku? ah baka san teku ba ɗawusu sarkin ado shi ne teku ya ce to kamo shi kago wannan tsuntsawa ne masu ban mamaki sai Allah ce to haɗa su guri ɗaya dandaka su sai haɗa su sai dandaka su yana kallo da idansa sai sai to riƙe kansu ka ka- ka riƙe kan kowane tsuntsu in ka je ka sa naman tsuntsun ka haɗa naman a guri ɗaya je ka sa shi a kan dutse kowanne ka ajiye wannan a nan ka ajiye wancan a can ka ajiye wannan a nan ka ajiye wancan a can ko su madu'uhunna sannan ka kira su sai ce hankaka sai taho da gudu sai ya haɗi haɗi haɗi haɗi yana kallo ba da idon shi ba sai kawai sai ya zo ya shiga kan shi sai ya tashi Allah mai abin mamaki shi amma Ibrahim yana kallo haka ɗan su ya zo haka wancan a kaza ta zo haka shi ma shago ya zo ya shiga kaga wata kazan lahu ibrahim kalila akwai kauna tsakanin annabi ibrahim da allah kusanci ya kai kusanci akan idan shi shi ya kama tsuntsayen shi ya kashe su sannan kuma aka raya tsuntsayen akan idan shi suna ya suna rike kan yana rike a hannun shi annabi ibrahim kenan wata kazan lahu ibrahim kalilan ubangiji ya rike annabi ibrahim badadansa tsarkakakke ne annabi ibrahim kuma akwai tsarkakakkiyar soyayya tsakaninsa da ubangiji maɗaukakin sarki na'am walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi وكان الله بكل شيء محيطا ولله ما في السماوات ga ubangiji madaukakin sarki ne ma fi samawati abin da ke cikin sammai bakwai duka na Allah ne lillahi na Allah ne wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai bakwai lillahi duka na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan da mulki da halitta da bayi dukkansu na Allah ne wakanan lahu bi kulli shay'in muhitan kowane abu ubangiji ya kasance ya san abu ba abin da Allah bai san shi ba ko na ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa yastaftunaka fin nisa'i qul illahu yuftikum fihinna wama yutla alaykum fil kitabi fi yatama an-nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba ah, lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك سنة تنبينك أما تنبيه سنة نيمان فتواني كو fi sha'anin nisa'i cikin wato lamari na mata suratun nisa'i ko fi mirasihin na gadonsu ƙullahun ka gaya musu ya rasulallahi sallallahu alaika ala alika wa sallam allahu yuftikum fihinna ubangiji zai muku fatawa a cikin sha'aninsu kamar yadda ya faɗa a baya kowace mace an faɗi yadda za ta yi gado ya ga abin da za ta gada mata ga abin da za ta gada ƙanwa ga abin da za ta gada ‘yar uwa ga abin da za ta gada kaka ga abin da za ta gada in ba wance wance ga abin da za ta samu duk mun yi wannan bayanin a baya kowace sai da Allah ya raba mata abin da ya zamanto rabanta in ba ku ba ta ba kun zalunce ta in kuka bata to kun bi abin da Allah ya faɗa har a zo a kai matakin daga 'ya'ya maza ga su 'ya'ya matan namiji ya ɗauki biyu mace ta ɗauki ɗaya ko to wannan fatawa ubangiji maɗaukakin sarki shi ne zai gwargwaje ya faɗi ga yadda abin yake wa ma yi tula alaikum fil kitabi da abin da aka karanta muku na alƙur'ani ko min ayatul mirasi akan ayoyi na gado wasikum aidan sannan kuma ubangiji zai muku fatawa kuma fi yataman nisa'i lati la tu'tuna hunna tu'tuna hunna ma kutiba lahunna abinda ubangiji yace a ba mata na da abinda ya shafi sadaki ubangiji zai muku fatawa a kai da kuma abin da ya shafi gado din da yake gaya maka wata rabu na ayyuhal auliya kuna so ya ku waliyan waɗannan mata ko an tanki hunna ku aurar da su wa fil mustad'afina min alwilidani da kuma wato masu rauni daga yara akan maganan gadon nasu a ba wa mata gadonsu a ba su kuma abin da ya shafi haƙƙinsu na sadaki wa ya amurkum ubangiji na umartanku an ta ƙumu liliyata ma bilkisti ku yi wa marayu adalci filmirasi wal mahari wajen gado da kuma ba da sadaki wa mataɓaru min khairin amma ku sani duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna allaha kana bihi aliman ubangiji masani ne akan shi fa yujazikum bihi zai sakanka muku da wannan abu saboda haka haƙƙin mace na sadaki a bata haƙƙi na yaro na abin da ya shafi gado a bashi haƙƙin mace na gado a bata amma idan an tabbatar da shiriyar yaron ita ma an tabbatar da wato a katangatarta wato katangaggiya ce babu wani matsala da za ta watsar da dukiyar in ba haka ba to kenan shugaba da zai rike ya rike mata har izuwa inda za ta amfani abin kar a ba yaro don kar ya batar da dukiyar wanda ya tara dukiyar ya sha wahala kar a ba ta ita ma kar ta bata ta batar da dukiyar ko sai ya ce ni
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إرادا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وهدرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون قديرا وإن امرأة إذا ماتت kafat min ba'liha nusuzan mata ce ana zaune da ita da mijinta sai zamanto akwai matsala alba'alu zauju kenan mijinta an samu damuwa ko babu maganan kwanciya tsakaninsu da kuma wato a kau da kai gabarinta sannan kuma ya kyalla ya hango wata wacce tafi ta kyau ko wadda mu'i ainihi ila ajmala minha ya ga wata wacce tafi ta kyau aw iraban ko kuma dai kau da kai ana zaune ne sai aka samu wannan matsalar ya zamanto babu kyakkyawar fahimta kamar a baya to fala junaha alaihima ayyusliha kasan Allah da yake shi yayi abin babu abin da bai sani ba dole wannan abin sai ya faru kana zaune ne kawai da matarka sai ga kawai wata rana sai kai sai wani ya tunani ce me yasa mai aure ta e zuciya ce ai ko ba haka ba sai ga dan me yasa ma wannan matar ma ya ma kai ka aure ta to kuma sai mutum ya dan fara ja baya da ita da ba wani abu bane a soyayya ce ta saurayi da budurwa kasan ido rufewa yake farko amma idan jiki ya ji zai aka zo aka zauna aka kwana aka tashi tare wata ran kawai yana zaune sai ya kalle ta ce kai wannan ma a zuciyar tsaye aka yi haka ya faru to amma amin ba abin da za ka yi sai ka yi haƙuri an riga an rubuta ai ya gifta ai shiga wataƙila ma akwai 'ya'ya a tsakani ko ba haka ba to sai a zauna a yi haƙuri a bauta wa Allah in ka daure ka danne kai haƙuri kana da lada mai yawa a wajen ubangiji maɗaukakin sarki to sai a yi sulhu wala junaha alaihi ma yusliha babu laifi a gare su su yi sulhu bainahuma tsakanin su sulhan wato sulhu fil qismi wan nafaqati wajen wato raba kwana da kuma ciyarwa sai a yi sulhu ko a wasu alkhairu in ji Allah shi sulhun shi ne ya fi alkhairi ita za ta dawo ta daina wani abu shi ma daina wani abu sai a haɗa a tsakiya amma idan ba a haɗa a tsakiyan ba kuma sai a yi haƙuri kuma sai rabuwa domin ƙarshe dole in duka ba zai yiwu ba to rabuwan kuma shi fi alkhairi ko amma sai Allah ya ce to rabuwar dai da yake Allah baya so domin shi rabuwa ita ce abgadul halali inda Allah a talaq ga shi halak ne ga shi kuma Allah baya so yace abgadul halali inda Allah a talaq mafi kin halak a wajen Allah shine saki wa fi riwayatin ukura a wata riwaya daban aka ce idan aka yi saki hatta al'arshi sai ta girgiza saboda haka in ka tuna maganganun da aka faɗa a baya cikin suratun nisa'i na ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim za ka kalli cewa maganar aure in ka kalle ta gaba ɗaya ibada ce mai wahala sannan ibada ce mai lada mai yawa na gaske sai ka yi haƙuri da iyalinka zama da matar wahala ne ciyar da ita wahala ne tubatar da dukka gabaci ɗaya maganar 'ya'ya ma haka ne amma ina abin yake sai ka tuno kuma kai ma a baya haka kai ma aka yi da kai wahalar da kake gani yanzu kana sha da matarka da yanka kai ma babanka haka ya sha da babarka kai ma kuma haka ya sha da kai watilkar ayyamu nudawiluha bainan nas so kana gani yanzu kana ta shan wahala da matarka kana shan wahala da 'ya'yanka kai ma babanka ya sha wahala da kai kai ma babanka ya sha wahala da babarka so mutane kullum ba su yin adalci ne sai a manta wani yana ganin kawai kamar daga sama ya faɗo a ƙarya ne haihuwarka aka yi ba daga sama ka faɗo ba so haka wahalar da kake sha da matarka da 'ya'yanka babanka ma haka ya sha wahala da babarka da kai ma kanka don haka yadda ya yi haƙuri kai ma ka yi haƙuri ƙuduratul an fususha ubangiji maɗaukacin sarki ya ce an bujiro wa ita wato zuciya rowa shiddatul bukulu kenan a shuhu albukulu rowa a shuhu shiddatul bukuli wato wannan haɗari kenan ɗan damba na gaskiya kenan ya riƙe hannun da kyau sai hannun jirajirai ne da shi kasan danke hannun suke rowa ba ta da kyau Allah bai san marowaci eh albakilu aduwwul lahi shi marowaci kwata-kwata ma makiyin Allah ne babbar siffar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kyauta ana siffanta shi da yawan kyauta sajil wujudi yana da kyauta in yayi kyauta in yayi kyauta ya taba yi wa babbansa kyauta sai da ya kasa daukan dinara ya ce a dora mishi ta naka ne ai dauka manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kyauta ko odatul ambusu wa in tuhsinu wa tattaqu idan kuka kyautata asiratan nisa'i zamantakewar ku da mata wa tattaqullah kuka ji kuma tsoron ubangiji shine tattaqul jawr alaihinna kuka ji tsoron yin fitina tare da su ko cutar da su fa inna allaha kana bima ta'maluna qabiran duk abin da kuke aikata ubangiji ya sani fa yujazikum bihi ubangiji madaukakin sarki zai sa kanka muku da shi sai ya ce ni ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadruha kal mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafurar rahima walan tastati'u ubangiji ya ce ba za ku iya ba an ta'adilu bainan nisa'i ku daidaita tsakanin mata guda biyu wato wannan yana magana ne akan wajen soyayya a cikin zuciya fil mahabbati idan mutum yana da mata biyu dole ya fi son ɗaya idan mutum yana da mata uku dole akwai wacce ya fi so a cikinsu haka in matan sun kai hudu dole akwai wacce ya fi so a cikinsu ko akwai wacce ya fi ƙauna daga cikin waɗannan mata to da yake ubangiji maɗaukakin sarki shi ne ya yi abin da kanshi sai ce wannan tastaɗi'u ba za ku taɓa iyawa ba an ta'adilu a nan ba wai ba za ku yi adalci ake nufi ba an gane domin kaji a can ya ce فإن كبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم domin ba abin da Allah ke so kaman adalci sai sai idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci ba a tsakanin matanku ko za ka auri mata biyu ba za ka yi musu adalci ba uku zuwa hudu to fa wahidatan aw ma malakat aymanukum abin da ya fi muku sauƙi ku auri ƙwaya ɗaya ko kuma abin da damar ku ta mallaka na daga kuyangu da sauransu ko to sai amma a nan sai ce walan tastadi'u an ta'jilu to anan ba yana nufin adalci bane sai na nufin a sai ce ai tasawu bainan nisa'i ku daidaita soyayyar ku tsakanin matanku ba zai taba yiwa ba dole an fi son wata walau harastun koda kun so haka kuna kwaɗayin haka amma fala ta milu kullal maili fatadruha kal mu'allaka karda mutun ya karkata akan kwaya daya har ita dayar ta gane cewa ai wane yafi son wanci to a lokacin akwai rigima za a samu matsala uwa gida ta gane an fi son amarya duk da ana son amarya musamman ka san ita amarya ba kuwa ce e bakuwa ce ai mutum yana son bakon abu so zai dan karkata akan amarya to sai ka dan dinga yi kana hikima kana kiyayewa domin in ba haka ba za ka tafi gidan amarya hankalinka kuma a kwance ba don idan aka gaya maka wata maganar ko kuma aka ma wani abun sai hankalinka ya tashi to sai ka zamanto Allah ya ce ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا عرفتم فلا تميلوا كل الميل كركو كركتا كركتا غبا ديا كركو كركتا إلى إلى التي تحبونها في القسم والنفقة كركا كركتا غبا ديا izuwa wajen wacce ka fi so din a wajen maganar kwanciya ko kuma maganar ciyarwa ranar da za ka shiga ɗakin uwar gida sai ba za ka zo da komai a hannunka ba ran kwanan amarya sai ka sai ɗan balangunka ko kazarka ka kulle ita kuma amarya in ta so tsokana sai ta fito da ƙashi ko roba sai ta wurgo a ƙofar ɗaki kaga ta janyo magana sau da aka ba a gwana lafiya ba eh ko da an dan samu haka ka dan kullo namanka da lemunka kun cinye to kai da kanka dauki ne da ka boya inda da safe sai ka sa babbar riga ga fita da abinka kaga eh to dole ka ji tsoron ai dan ba ma lafiya ne ko sai da sha'anin mata a fa kan mu'allaka karka barta kamar wacce aka rataye ta ko ai ta turuku wal ma'ana an hakal mu'allaqati allati la hiya ayummu wala zatu ba'lin karka mara ita ita ba mai miji ba ita ba bazaura ba so ana iya barin wata haka sai ai ta mata wulakanci ga ta dai matar gida ce amma kuma kaman ba matar gida ba Allah ya ce karka haka ka zama kana adalci duk da ba za ka iya yi gabaki ɗaya ba karka karkata a can duka sannan kuma a nan kar ya zamanto cewa an gane mai kake ciki shi yasa haɗa mata biyu a guri ɗaya ko uku ko hudu akwai aiki a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mata da yawa fiye da hudu ma Allah ya masa izini amma yadda abin yake shine ne da yace gidaje ne irin nada da ɗaki irin nada gidan ɗaya ne amma kuma gidan ba ɗaya ba ne kowace sasanta daban an san sasa ko? sasa sasa ne that is apartment ko kamar yanzu a ce kowace tana ɓangaranta flat ɗinta kenan ko kaga ɗakinta daban kicin ɗinta daban bayan gidanta daban tsakar gidanta daban komai ita kaɗai za ta yi to amma su a wancan lokacin saboda annabi alaihi salatu wassalamu rayuwa ba irin rayuwa ba ce irin ta yanzu ‘yan ɗakunan ‘yan kubul-kubul ne ‘yan ƙanana amma haka ake rayuwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to duk da haka kowace ɓangaranta daban in ka zaba nan ga ɓangaren wanci in ka biyo ta nan ga ɓangaren wanci amma kuma duk da haka sukan haɗu ka san wani yana da mata biyu ba za su taɓa haɗuwa ba saboda da an haɗu kamar wuta da fetur ne ba sa haɗuwa Allah ya kiyaye mu Allah ya ce kar a bar mace haka amma wa in tuslihu da za a ce a haɗin a yi sulhu amarya ta haɗu da uwar gida su haɗu su gaisa har ma su yi wasa na barkwanci a tsakaninsu yana da kyau saboda mijinsu ɗaya in akwai haihuwa ‘ya'yansu ubansu ɗaya kaga sun zama ‘yan uwan juna kenan Allah ya haɗa su wajen ibada tare wa in tuslihu bil adam wal qismi idan da za ku yi wato a samu sulhu wajen adalci da kuma magana na raba kwanciya wato ana ta maka yana daga cikin mahimman abu a maganar aure ciyarwa da kuma maganar kwanciya yana da mahimmanci dukkan su guda biyu in babu su ana raba aure saboda haka a nemi lafiya Allah ya ba mu lafiya wata ku ji tsoron ubangiji fa inna allaha ubangiji ya kasance kana kasancewarsa gafuran mai gafara ne lima fi qalbikum min al-mayl da abin da yake cikin zuciyarku na karkata ya san ka fi son wance amma sai ka daure a cikin zuciyarka rahiman ubangiji mai jin kai ne bikum gare ku akan haka na وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعتي وكان الله واسعا حكيما تو duka ya gagara sulhu ya gagara zaman an yi an yi abu ya gagara ƙarshe kenan wa iya tafarraka an zauja ne bi talaki idan kuma mijin ya rabu da matar tun da gaba ɗaya abin ya ƙi yiwuwa to yi gulillahu kullum min sa'ati an sahibi kenan sai Allah ya haɗa ka da wacce ta fita ita ma Allah ya ba ta rabanta ka san idan mutum ya rabu da mace kullum addu'ar ta kar Allah ya baka wacce tafi ta alkhairi ƙoƙarinta kenan da wani abu ma ba ta ce ai alhaki na ne ai na yi haƙuri da shi wata ma an an rabu ta yi ta bibiya kenan duk inda ta ji za ka nemi aure sai ta je ta ɓata ki yi haƙuri ki bar wa Allah wa iya tafarraƙa yi gunin lahu kullum min sa'ati idan aka rabu kowa Allah sai ya azurta shi da wani abokin zaman shi ke Allah ya baki wani mijin shi ma Allah ya bashi wata matar ko cikin falalasta bi an yarzuqa ha zanjar ghayrahu wa yarzuquhu ghayraha ubangiji ya bata wani mijin shi ma Allah ya bashi wata matar kuma ta iya ruwa auren ma bai kare tsakaninku ba ta je ta dawo kuma ana yin haka an rabu ba a rabu ba an rabu ta je ta yi wani auren daga baya su rabu sannan kuma ta sake dawa in ta dawo sai a sake zaman lafiya amma ƙarshe dai wa iya tafarraka yugunin mahu kullum min sa'ati wa kama mahu wasu allikalki fil fadali ubangiji mai yalwa ne falalarsa tana dewa ko hakiman ubangiji mai hikima ne idan ka kalli zamantakewa na aure da yin aure akwai hikimar Allah baka santa ba bata sanka ba ba dangin iya ba na ba wani maganin ku ba ɗaya ba wata a mota ake haduwa wata a makaranta a school wani a jirgi za ku haɗu wata a wani gari a kasuwa ko kuma a asibiti ko kuma ne a makarantar ko kuma a wata ƙasa tana zaune kawai a garinku kai ma kana garin ko kuma kana wani gari kana so kai aure kawai sai kai tafiya sai Allah ya haɗa ka da wata mata a wani gari kuna haɗuwa sai ka ji kana santa ashe daga nan kawai Allah ya riga ya yadda an kulla za a yi aure za a zauna tare daga wani dangi daban daga wata kabila daban daga wani gari daban rubutu ne na Allah ya riga ya kaddara hakan sai ya faru kuma idan ta zo cikinku ta zama ‘yan uwarku ta zama yaranku ta zama danginku saboda albarkacin wannan zama na ibada da ubangiji maɗaukakin sarki ya haɗa ku da ita kar danginka ko ‘yan uwanka su zo su fara mata gori a ce ai sharrin ƙabila kenan daga wani abu ya faru a ce kaga ya je auro ta ƙabila a ba haka ba ne aure ya wuce wasa kuma aure yana daga cikin ibadar da take zamantowa ba a duniya ba har a lahira akwai maganar aure har aljanna akwai aure ita ce ibadar da har a lahira take wanzuwa amma duk sauran ibadu babu su so da haka kowane yare kowace ƙabila abinda ake nema ya zama akwai alkhairi shi kenan kawai sai a zauna tare sai a hayayyafa sai ubangiji ya musu albarka ko sai Allah ya ce mi sadakallahu lazim shi kenan ya yi